Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanzu da muke magana safiyar ranar Juma'a ce da ta daidai da sha biyu ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1432 daidai da sha biyu ga watan Agusta shekara ta 2011. Wannan shi ne kasar na hamsin da ɗaya daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sira. wallafar Profesa Zaid Abdulkarim Zaid Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Muna karatu dangane da tarihin annabi sallallahu Alaihi wa alihi sallama dangane da irin cutarwa da mushrikai suka rinka yi mishi sallallahu Alaihi wa alihi sallama har ta kai cutarwa zuwa ga sahabban shi masu girma da ɗaukaka. Mun ji irin ɗauki ba daɗi da sahabbai suka rinka sha ana gasa su ana dukan su ana azabtar da su ana rataya musu igiya a wuya ana yawo da su ana wulakanta su hatta khabbab ɗan arab ya ce akan tuɓe shi a kwantar da shi akan garwashi ba abin da zai kashe wannan garwashin sai maikon da ke fita daga gadon bayan shi don haka wata rana ya ziyarci sayyidina umar allah maɗaukakin sarki ya ainihin ƙara mishi yarda sai umar yake cewa ya matso nan kusa shi ya fi dacewa da ya zauna ainihin a wannan wuri in dai ba ammar ba shine khabbab ya rinka nunawa sayyidina umar irin ainihin tabbai da irin wannan azaba da ya sha don haka za mu ɗauko daga wannan gaba da ya ce wa ja'a khabbabun yawman wa ja'a خباب رضي الله عنه يوما إلى مجلس عمر شافي ندري دا تمانين دا دا سدر فرقو سكي الله نفرقو وجاء خباب رضي الله عنه يوما إلى مجلس عمر رضي الله عنه وترانا خباب يزو فادر سيدنا عمر أن خباب الله يكارا مسير دا فقال سي عمر يتي ادنو مطو matso kusa kar kai baya baya kai babban mutum ne fama ahadun ahaqqu bi hadha almajlis minka illa ammar ba wanda ya cancanci ya zauna a wannan matsayin da nace matso ka zauna in ba ammar ba ma'ana shine dalilin da ya kai ni jiya na ɗauko bayanan nan masu tsawo cewa duk mutanen da suka sha wahala a farkon kafa ƙasa ya kamata a ƙarshen rayuwarsu a kyautata musu shine abin da wannan principle ne wannan is one of the principles of leadership da za su qualify naka ka zama leader with examples ma'ana in kana shugaba sai ka dubi mutanen da suka wahala har aka kawo inda aka kai shi ne nan sai na umar yake cewa in ba ammar ba ammar ne ya fi ka shan wahala saboda ammar a gaban shi yaro ne bai wuce shekara goma sha hudu ba a gaban shi aka tsinka uban shi biyu aka ɗaure raƙumi haka da igiya ta hannun dama raƙumi haka da igiya ta hannun hagu haka sai aka ji ana kora raƙuman sai suka tsinka uban biyu a gaban shi bai wuce shekara sha hudu ba a gaban shi aka ɗaure mahaifiyar shi tsirara aka sa mashi ana duka ana caka farjinta haka aka yi daga-daga da ita har ta mutu shi kuma aka gaggaura mishi mari aka ce zagi annabi sallallahu alaihi wa sallam to amma kun ga irin wannan abu da ya gani a rayuwar shi ko to ai babu shakka abu ne da ba zai taɓa mantawa da shi ba to shi ne khabbabu shi kuma kamar yadda muka ji kwantar da shi suke shi kuma akan garwa shi suna azabtar da shi maiƙon gadon bayan shi ne yake yake narka yake narkuwa yana jike wannan garwashin har ya mutu kun ga shi ma ya sha wahala amma bata kai irin ta ammar ba dan ammar ya ga atrocities ya ga munanan abubuwa kama wani malamin Muhammad al-Ansari ya rasu wajen 99 ko 2000 mutumin kasar Mauritania ne ya ce a gaban shi aka kashe mahaifin shi tura mulkin mallaka rami rami suka yi rami sai aka ce uban ya shiga ciki ya shiga ciki ramin ba damar ka tsaya ba damar kuma ka zauna a haka har dattijon nan jini ya taru akan shi ya mutu babban malami ne kuma shine Hamad al-Ansari yake cewa haka suka tashi tun daga Mauritania har Madina a kafa suka tafi gudun hijira a lokacin duniyar ta rikice musu turawan Faransa sun zo sun ritsa kasar kawai da suka tarwatse ina za su kawai sai suka nemi ina ce hanyar Madina ma'ana manzon Allah ma da mishi kunci ina ya tafi Madina kuma ya ce wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamuna madina ita ce alkhairi gare su inda sun sani to haka ire-iren waɗannan abubuwa jama'a da aka rinke wa mutane saboda addinin musulunci kamar yadda na faɗi jiya turawa ba su ruwaito waɗannan abubuwan ba ba su faɗa wa duniya labaran waɗannan abubuwan ba amma yawan aka samu wani musulmi out of frustration an tunzura shi an wahalar da shi ya tashi ya wani abu duk tashoshin labarai sai su ɗauka duk intanet sai su ɗauka sai su ce ku dubi terror in the name of islam suna kashe mutane suna wulakanta mutane da sunan musulunci su kuma turawa me ya kamata mu ce musu mu ce musu terror in the name of christianity ko kun fahimta jama'a har yanzu turawa fa har yanzu suna yin juyin mulki amma kuma a doka sai suke duk wanda ya juyin mulki ba za a yarda da shi ba ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba har yanzu turawa suna zuwa su ta kisan kare dangi su ta barbada duk wata hoda duk wata guba da suka hana a majalisar ɗinkin duniya amma su za su je su me kuke tunani idan ba don turawan yamma suna da matsala da abaca ba za su bari a ɗaura almustafa shekara goma sha hudu ba za su bari ba da yanzu human right ta yi ta surutu amma ku dubi abin da yake faruwa confessional statement ma'ana abubuwa almustafa ya zo ya tona asiri makon nan amma duk da haka fa har yanzu an sake dawa an ce waɗannan bayanan ba gamsassu ba ne ba hujjoji ba ne ba kaza ba ne ba kaza ba ne wannan menene is this the democracy that they call the rule of law wannan ce demokuraɗiyar da aka ce wa aiki da doka a kama mutum a tsare shi shekara goma sha hudu ma'ana ba a ma taɓa sauraren shi ba fa sai ma bana ne fa kawai an kama shi an kulle shi ne gaba ɗaya kawai ba shi da bakin magana kawai duk abin da aka faɗi a kan shi ana na ana ta tara mai shekaru aka yanzu yanzu ne yake faɗi a tashar channel news a cikin shekara goma sha hudu din nan so ɗaya aka bar shi ya taɓa ganin uban shi har uban ya kwanta ya mutu so ɗaya aka taɓa barin shi ya ga ɗan uwan shi duk waɗannan faturawa ala masma'in minhum wa mar'a suna ji suna gani amma inda yau abacha nasu ne wanda sun ci amfanin shi bai yi musu abubuwan da ya musu ba kuma abacha abin da ya yi ya yi ne in favor of his country ya yi ne don ya kiyaye mutuncin ƙasar shi ya ƙi barin su su zo su ɗibi gani masu yadda suke so yanzu ku je ku ga abin da suke a Niger Delta zuwa za su yi da jirgin ruwa tanki tanki na jirgin ruwa na ɗiban crude oil kawai sai a dasa famfo kawai a cikin rijiyar man fetur ɗinmu kawai sai su ɗiba sai sun cika abin da suke abin nan kawai shi kenan sai su yi gaba da yake su miƙo musu 'yan daloli kawai a jikin briefcase da sauransu ba shi kenan to inda abaci ya yi musu haka shi kenan da yanzu almustafa ba zai kai haka ba za su yi surutu amma yanzu ba san ba sa ɗaukar report din ba abin da ya dame su ba za ka ga CNN tana reporting ba sai dai local channel news mu da NTA da da wane ne wane ne wane ne su ne kawai suke yadawa wato duk ina son in kawo muku ne in har musulmi ya yi wani kuskure ko ya yi wani ganganci ko ya yi wani ta'addanci ba za a ce musulunci ne ce ba don musulunci ba zai ce kai kuskure ba ba zai ce kai wauta ba ba zai ce kai wani ganganci ba amma ku kaddara in musulmi ya yi duk duniya za a ji amma idan kafiri ya fa ba za a fassara abun a haka ba yanzu ba ku ganin wanda kwanaki ya kashe wajen mutum casa'in har yanzu fa har yanzu ba kira shi dan ta'adda ba nema ake ma a ce yana da dan motsuwa ne kawai yana da damuwa in fact da farko ma kokari suke su rinka linkin abin ma da alka'ida amma fa shi dinnan mafi kin alka'ida ne da yan wane ne musulmi a duniya fiye da kowa kuma yayi abu kuma nema ake a ce su wai su suka sa shi we need media to propagate our own thoughts wallahi muna buƙatar kafafen yaɗa labarai don mu ma a ji menene muke faɗi me muke faɗi hatta ƙananan gidajen rediyon mu na gida nan jama'a ba sa ɗaukar ra'ayoyinmu ba sa ɗaukar ra'ayoyinmu Allah ya kyauta فجعل خباب يريه آثارا بظهره sai khabbab ya rinka nuna mishi asaran tabbai bi zaharihi wanda ke gadon bayan shi shi ainihin khabbab din mimma azzabahu al-mushrikuna na azabar da mushrikai suka yi mishi wannan hadisi gashi a ƙasa malam yace akhrajahu ibn majah fi sunanihi wa sahahu al-albani yace ibn majah ya fitar da shi a cikin littafin shi as-sunan nasiruddin al-albani ya inganta shi dubi sahih sunan ibn majah a cikin juz'i na ɗaya shafi na 31 a lamba ta 124 Allah madaukakin sarki ya taimaka wa kana min al-mustab'afina alladhina yu'azzabun to daga cikin waɗannan masu rauni da ake wa azaba akwai hamamatu akwai wata mata mai suna hamamatu wace ce ita walidatu bilalin radiyallahu anhuma mahaifiyar bilal hamamatu sunanta tana daga cikin mutane masu rauni talakawa bayan Allah da ake musu azaba ka duba wannan wulakanci a azabtar da kai a azabtar da mahaifiyarka a kashe mahaifiyarka a kashe mahaifinka a kokkoda maka mari kai kuma yaro dan karami amma ba wanda zai bada labarin an taba wa musulmi haka ko kun fahimta yanzu duk abin da ake a Filistin kullum ina gaya muku ba a ɗauko wannan abin sai in ta kama an ɗauko sai a ce su waɗannan yahudawa suna da haƙƙin su kare kansu amma aka samu wani yaro ɗan shekara goma sha bakwai ya je ya rataye bama bamai jikin shi ya mutu shi kuma sai a ce mishi ɗan ta'adda amma su kuma za su yi fiye da haka suna amfani da jiragen sama suna amfani da sojoji da komai suna kashe mata da yara suna rusa gidaje amma sai a ce suna kare kansu Allah ya kyauta shi ne sai aka ce yana daga cikin mutanen da ake musu wannan azaba masu rauni hamamatu walidatu bilal radiyallahu anhuma hamamatu ita ce mahaifiyar bilal suna daga cikin waɗanda suka sha azaba wa amir ibn fuhaira wa ghairuhum da amiru dan fuhaira da waɗansunsu wa kana abu bakrin yashtari ha'ula al-abid al-mustad'afina sayyidina abu bakrin ya kasance yana zuwa yana siyan waɗannan bayi masu rauni allazina yu'azzabuna waɗanda ake azartar da su wa ya'tiquhum liwajhi Allah subhanahu wa ta'ala yana kuma yanta su saboda fuskar Allah mai tsarki da ɗaukaka ko kun fahimta jama'a ma'ana sayyidina abubakar in ya ga waɗanda ake wa azabar bayi ne to sai ya je sai ya siye su domin dama galibin waɗannan da ke shan azabar in ya zama bayi ne in ba haka ba in ababi na 'ya'ya ne sai dai irin abin da uwar musu abce mishi ta ce ba ta ba shi ya je can ya sha yunwa amma irin wannan azaba ta haifi ɗanta ce mishi ko ya haifi ɗan shi a ba zai mishi ba to bayi ne waɗannan waɗanda wasu ma ba a san daga ina suke ba an je an siyo su za su yi aiki garin haka kuma sai suka shiga addinin musulunci to sayyidina abubakar sai yana zuwa yana ainihin 'yanta su haka yanzu idan kuka tafi gidajen kurkuku jama'a za ku ga mutane masu rauni wanda yake an zalunce su ne a dokar ƙasa ta Najeriya wadda ba dokar Allah ba sai ka je ka ga wai an ɗaura mutum wata shida ko kuma an ce ka naira dubu biyu a cikin wata shidan nan gaba ɗayan aƙidar shi da tarbiyyar shi za ta iya gurɓacewa to da za ka shiga gidan kurkukun nan da naira dubu goma sai ka ga ka fitar da mutum biyu mutum uku duk wannan yana daga cikin yanta waɗanda aka saka sa ƙangin bauta ko kun fahimta zama to waɗannan ayyuka da su sayid na abubakar suka rinka yi fa shi ne ya ba su darajojin da suka samu ba wai kawai an ɗauko abubakar ne an naɗa shi shine a siddiqu ba sai dan ya nuna siddiqiyya ba an ɗauko shi ne kawai an naɗa shi shine saniya sunaini ba ba haka siddan Allah ya ce abubakar shine number two ba a'a annabi ne ya ce Allah ya umarce ni in yi hijira sai shi abubakar ya ce as-suhbata ya rasulullah da ni za mu je ba wanda ya faɗa haka sai shi dan haka ya zama na biyun ma'ana aiki ne yake baka dama da daraja ka kai abin da ka kai ba wai kawai haka siddan saboda ka naɗa rawani ko ka rike carbi sai a ce kai ne wani ba aiki ne za ka yi haka Allah ya ce kuli imalu fasayar Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna ku yi aiki Allah zai gani kuma manzon shi zai gani mu'mine ma za su gani an sa'id ibn jubair daga sa'idu dan jubair radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda qala yake cewa qultu li abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم سعيد بن جبير ونمتاشين cikin ɗaliban tabi'ai ya tambayi ibn abbas ya ce na ce wa malami na abdullahi dan abbas a kanal mushrikuna yublughuna ko yablughuna zai zama يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العذاب سنا إسر ود صحابي واتو أذابا سنا كي وامتك وجني وصحابي أذابا ما يعذرون في ترك دينهم irin azabar da za a yi wa sahabbai uzuri in sun bar addini ko kun fahimta shin sahabbai suna shan azaba azabar da ko mutum ya kafirta saboda ita yana da uzuri kun ga sun azaba ta kai matuƙa kala na'am wallahi abla dan abbasin ya ce i na rantse da Allah mushrikai suna azabtar da sahabbai azabar da yake da a ce sahabi zai yi ridda ya kafirta Allah zai karbi uzurin shi saboda azabar ta kai matuka in kanu la yadribuna ahadahum kafirai sukan daki ɗaya daga cikin sahabbai wa yaju'unahu su saka shi cikin yunwa wa ya'tishunahu su saka shi cikin kishirwa hatta ma yaqdira hatta ma ya kadira an yastawiya jalisan har ya kasa zama an jibgai an da kai ko ina ya sanyi a jikin shi saboda haka gabaɗayan an zaunar da shi ba zai iya zama ba min shiddati barrin lazibihi saboda tsananin cutar da take tare da shi hatta yi utiyahum ma sa'aluhu min alfitina har sai sun baiwa kafirai abin da suka tambaye su saboda me saboda fitina saboda jarabarsu abin da suke nufi da bayarwa har sai sun faɗa ko sai sun aikata wa kafirai abin da suke so hatta ya ƙolo na lahu su azabtar da sahabi har sai sun ce da shi allatu wal uzza ilahuka min dunillah ka yadda cewa lata da uzza su ne allolinka ba Allah ba fa yaqulu na'am sai ka ji sahabi ya ce i saboda azaba dan dai ne dan a sake shi hatta innal ju'ala haka za ka karanta wannan wuri ju'ala shine kaguwa hatta kaguwa la yamurru bihim kaguwa za ta zo ta wuce ane wa sahabbai azaba fa yaquluna lahu sai su ce da shi a hadha al-ju'al ilahuka min dunillah wannan kaguwar ita ce allanka abin bautarka ba Allah ba fa yaqulu na'am sahabi ya ce i saboda azaba iftida'an minhum saboda neman fansar kanshi daga gare su mimma ya na min juhudin saboda wahalar da ta kai gare su wahala ta kai wahala ka ji jama'a kaguwa ga ta nan kwaro ne za ta zo wucewa haka fa mummunan kwaro sai ka yadda wannan kaguwa Allah ce ita ce abin bautar ka sai ce ka yadda lata da uzza su ne abin bautar ka eh shine wannan fassarar magana cewa har azaba ta azaba su yi wa kafirai abin da suke so dan dai a kyale su to ibnu abbasin abin da yake cewa almajirin shi sa'id ibn jubair idan azaba ta kai irin wannan Allah yana baka uzuri ko kun fahimta jama'a da a ce za su tursasa ka ka ce lata da uzzadin kana faɗi kuma sai ka mutu kai ba kafiri bane kana da uzuri al'amarin ya kai tsanani za a azabtar da kai ne da duk nau'ukan azaba jama'a to waɗannan darussa kenan jama'a waɗanda malam ya gabatar mana dangane da tarihin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama a irin wannan hali da shi da jama'a shi suka sha sai malam ya ce na kisu ma'a hadhal iza to sai mu dan saurara mu yi nazari a wurin wannan irin cutarwa al'azim mai girma allazi asaba muhammadan sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ashabahu radiyallahu anhu mu ɗan tsaya a wannan wuri na cutarwa ɗin mu ga irin cutarwar da aka yi wa annabi da sahabban shi bi sababi tiba'ihim lahu saboda biyayya da su sahabbai suka yi mai wastijabatihim li da'awatihi saboda sun amsa da'awar shi malam yace linahfaza haka ne linalhaza ma yali mu tsaya mu lura da abubuwan nan masu zuwa wato yanzu a cikin wannan tarihin da muka karanta shine malam yake cewa mu dan tsaya mu dan mu waiwai baya mu dan samu darussa a ciki an fahimta awwalan na farko ni'matullahi alwasi'a alayka ayyuhal muslim ni'imar Allah mai fadi mai yalwata akan ka ya kai musulmi عندما يتاح لك أداء شعائر العبادة yayin da har aka baka damar aikata ayyuka na ibada bi amnin cikin aminci watmi inanin da kuma natsuwa yanzu ba ni'ima Allah bace nan muke zaune haka a lokacin da annabi yake wa'azi a maka an isa a taru haka kofa a buɗe ha a sa lasifika da su abu jahal to kar ka ɗauka wai mun fi su annabi daraja ne a'a ba mu kai ba ma ni'ima ce kaɗai Allah ya yi mana za mu zauna yanzu mu yi sallah a kira sallah a tafi a aikin hajji a yi komai to ni'ima ce da Allah ya maka kai kake iya yin ibadoji a cikin natsuwa da kwanciyar hankali fa'ada'u sha'airillahi bi amnin malam ya ce yin ibadojin Allah cikin aminci umniyatun wani buri ne azima mai girma tamanna har sahaba ridwanullahi ta'ala alaihi wanda sahabbai suka yi ta buri ko kun fahimta khabbabu dan arat ne ya taba zuwa ana ka'aba yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala tad'u la ala tad'u Allah lana ba za ka roƙan mana Allah ba ala tastazifu lana ba za ka nemi mana agaji wurin Allah ba wahala ta yi mana wahala manzo Allah yana kwance yana kashin gida jikin Ka'aba sai ya tashi ce ku yi hakuri kuna da gaggawa ne yace wannan addini sai ya isa duk inda dare da rana suke isa ma'ana duk inda dare ke zuwa rana ta ɗauke dare ya zo haka sai addini ya isa yace kuma sai mutum ya taso tun daga habara maut tun daga ƙasar yaman sai ya zo har madina baya tsoron kowa ba wanda zai taɓa shi sai dai kura ko kirkeci kawai yake tsoro su tashi su ci mishi akuya yace amma ku yi haƙuri yace mutanen da akan zo da mutum in yayi imani da annabawan da a sa zarto ana fafura tsakiyar kanshi kamar katako har a raba shi biyu a zo a samu kum mataji na ƙarfe ana sokawa a naman jikin shi ana ƙefewa yace ku yi haƙuri to wannan irin halin na kwanciya hankali ko sahabbai sun yi ta fatan a samu irin wannan ina ma su samu irin wannan in suka ji annabi ya faɗi sai su ji anya wannan abin kamar almara ce yanzu kamar mu ne nan ƙasar da talauci ya buga mu in ka zo kana karatun hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nan gaba dukiya za ta yi yawa har a ɗibi kuɗi a baka ka ce wallahi ba ni da bukata da jiya ne da na karɓa amma yau ba ni da bukata anya talaka fa sai dai ya shiru kawai kai malamin hadisi in ka ja wannan hadisi sai ga ka kuɗi ko kun fahimta to haka sahabbai suka yi ta buri ina ma da za su samu zaman lafiya su bauta wa Allah a cikin natsuwa ridwanullahi ta'ala alaihi wa farihu biha dan haka sai suka yi farin ciki da wannan dama lamma hajaru ilal habasha lokacin da ainihin wato suka yi hijira zuwa kasar habasha kun san daga kasar makka wuri na biyu da addinin musulunci ya shiga shine kasar habasha wato kasar ethiopia a yanzu sai suka yi hijira haisu stata'u hunaka an ya'budullaha inda annan ne suka iya samun damar bautawa Allah wala ya'taridu tariqahum ahadun babu wanda zai shigo cikin hanyar su don lokacin sun je sun samu wani gashi sarki ne na gargajiya gashi kuma reverend father ne shi yasa dukkanin reverend father na gaskiya da dukkan pastor na gaskiya ba zai ce a kama musulmi a wulakanta su a yi musu kaza a yi musu kaza ba saboda sarki na jashi ga sarauta kaga ga karfin mulki ga malanta a cikin addinin christianity amma musulmi da suka yi hijira suka taho gare shi sai ya ba su wuri suka zauna su kwana a kawo musu abinci su ci su yi ibada hankalinsu a kwance dama annabi sallallahu alaihi wasallama haka ya faɗi a duk duniya lokacin ga sarakuna nan ko ina amma sai ya ce ku tafi zuwa ga habasha ku tafi wurin sarki na jashi sai ya ce fa'inna biha malikun akwai wani sarki a ƙasar layu gulamu inda ahadun baya yadda a zalunci kowa mutanen makka kwa da yake miyagu ne sun riga sun shirya makirci da suka ji waɗannan sahabbai sun zo wurinsu sun tafi wurin najashi kuma sun san don suna harka tare da najashi suna kai mai kirgi yana siye hide and skin wato fata irin mai gashi da wadda aka gyara ta aka abin nan ɗinta sai suka je suka shirya fatu masu kyau sai aka tura su amr bin al-as saboda su amr bin al-as su sun daɗe a jahiliya sun iya makirci makirci sosai don haka sai aka tura su su tafi amurbin al'as da je ya samu sarki na jashi ya ce to mutanen ka ne ƙurayshawa suka ce mu zo mu gaishe ka bayan gaisuwa ga tsaraba sun zo maka da ita yi murna abubuwan da ake kawo mai yake saye da kuɗi yau aka ce kyauta sai ce wa ma za wa ra'akum amma me kuke tafa da shi kuma dole sai akwai wani abu ko ba haka ba wa ma za wa ra'akum sai suka ce eh dama wasu yan yara ne suka zazzagi manyan mu har ma dai suka zagi Allah shine muka ji sun gudo wurinka shine muka biyo cewa a ba mu su mu koma da su manya za su ja kunnen su sai ce waɗannan yara ne a ce waɗannan masu sallan nan ce waɗannan in kuna son in ba ku mabiya manzon Allah wato ɗan aiken da Allah ya aiko mabiyan shi in ba ku ku je ku kashe su to a nan ya ci mutuncin su kaf shine suka tayi suka tafi da kirgin su dai an riga an karba duk abin da ya shiga fada ai baya fitowa fada a ina ko sarki bai karba ba sarkin fada ba zai baka ka fita da shi ina fata an gane haka suka dawo cikin bakin ciki za mu zo mu karanta wannan tarihin anan insha Allah ta'ala ma'rifatu malam yace wa ma'rifatu ni'ima to sanin ni'imar Allah ta tajalla bi amraini sukan bayyana ta hanya biyu al'awwal hanya farko ma'rifatu tarih sanin tarihi in baka karanta tarihi ba ka san gwagwarmayar da aka yi a baya ba za ka iya gane abin da ya kai ka zuwa ga wannan ni'imar ba ko an fahimta sai kaga addinin nan da muke yi shine sahabbai suka yi a da amma su aka dake su to kaga karatun tarihi shi zai kai ka ga haka sannan sai kai furuci da wannan ni'ima domin abin da kai zaka fahimta shine me dama can haka ake tunda aka fara musulunci a yi karatu inda aka so a bayyana a yi wa'azi a ɗauka a kasar a yada sai ce maka ina ko kun fahimta misali yanzu galibin matasa da ke shekara talatin ashirin da biyar da sauransu ba su san wahalhalun da mutane irin su abubakar gumi da irin su malam ba'are da makamantansu suka sha har aka kawo sunna te karfin da te a yanzu ba su abin da suke gani kawai haka dama ake tuntuni kowa da yankakken wandon shi da gemu yana cewa shi ahlus sunna ne don ka je ka ɗauko musu irin tarihin tarihin da aka shiga a nan cikin garin zaria akwai lokacin da aka je ana wa'azi irin wa'azin mako din ranar juma'a da daddare daren al'asabar kenan da aka zo aka tarwatsa masu wa'azin tukuna aka bi malaman a guje sai su masu gayyata wa'azin suka kwashe su suka kai su ɗakin amarya aka kai su aka zuba su a ƙarƙashin gado na amarya shine an kau da sauran masu bin su kenan an san ba inda malami zai shiga ƙarƙashin gadon amarya don haka ba za a je neman su a nan ba to yanzu ka shiga cikin zariya kaga ana wa'azi na ahli sunna ana kaza sai kai ka dauka dama haka abin take a ina ba haka bane ko kun fahimta to sanin tarihi shi zai sa ka gano ni'imar da Allah ya muku a yanzu malam yace lita'rifa man ladhi wajahahu almuslimuna min qablu dan ka san irin abubuwan da musulmi suka fuskanta kafin wannan lokacin fi sabilil muhafaza ala dinihim saboda kiyaye addininsu kafin su kai ga kiyaye addinin su waɗanne matsaloli suka fuskanta ina fata an gane asani na biyu ma'rifatul waqi' sannan kuma sanin me ake ciki a yanzu ka rinka kokarin kana sanin me ake ciki a yanzu kar kawai ka zama ga kanan kamar shara baka san abin da ke kusa da kai ba a'a ka rinka sanin me ke faruwa a yau yau da gari ya waye me ake ciki jiya menene wani hali wani hali ne duniyar masu wa'azi take ciki لتدرك أنك فريد ومتميز لم يضيق عليك وتسمع حولك الأخبار التي تنقل عما يواجهه المسلمون في العديد من البلاد من تبريك وتهجير وإيذاء يصل حتى التدخل في الاسم فلا يسمح للمسلم أن يسمي ولده أو بنته باسم إسلامي bayan ka ji tarihin da to kuma ana son ka rinka sanin menene duniyar musulmi take ciki a yanzu don ka san irin ni'imar da Allah ya maka malam yake cewa domin haka shi zai sa ka ka gane kai ni'imar da kake ciki yace a yau akwai wasu ƙasashe a duniya musulmi ne amma suna cikin kunci kuncin da yake ba su isa su sanya wa 'ya'yansu maza ko mata sunan musulunci ba ɗanka ne kai ka haifa amma kana ji kana gani sai dai ka sanya mishi jacob ko elijah me yasa saboda in ka sake ka sanya mai sunan musulmi to ka shiga cikin kunci kenan to sai mala yake cewa ma'rifatul waqi sanin abin da ake ciki a yanzu litudrika annaka faridun wa mutamayyaz dan kasancewa kai dinnan kai daya kana nan Allah madaukakin sarki ya bambanta ka da saura lam yubayyiq alayka ba a kuntata maka ba wa tasma' wa tasma'u haulakal akhbar kuma kana jin labarai da ke kewaye da kai wato kewaye da duniyarka allati tunqalu waɗanda ake ciro su ana faɗi a gidajen rediyoyi da jaridu amma yuwajihu muslimuna abubuwan da musulmi suke ainihin fuskanta fil adidi min al bilad a yawa a mafi yawa daga cikin ƙasashe na duniya min tabiyikin na kuntatawa wa tahjirin da ƙauracewa wa iza'in da cutarwa yadkhulu yasulu hatta tadakhul wannan cutarwa tana kaiwa hatta shiga filisimi wajen sunaye fala yusmahu lil muslimi ba a yi wa musulmi izini ba an yusammiya waladuhu aw bintuhu bismin islami ya sanya wa ɗan shi ko ainihin wato yar shi suna irin sunan musulunci irin ƙasashen ainihin wato faransa da ƙasashe irin su germany waɗannan irin ƙasashe sai ka ga hukumomin suna da tsanani tsanani a kan ka kai musulmi a ce dan me za ka sanya wa ‘yarka khadija dan me za ka sanya wa ɗanka musa kai musulmi ne me haɗa ka da al'adun larabawa kana jin tsoron ka ce kai musulmi ne ko kun fahimta jama'a ku dubi irin yadda ƙasar faransa ta ƙuntata yanzu akan sanya ɗan kwalifa cewa sanya ɗan kwali alama ce ta ta'addanci to kai sai ka ga yanzu ba dan kwali ba hijabi hijabin ma ba yadi biyu da rabi ba yadi biyar ne mata ka za ta sa ko yadi bakwai ta kawo niqabi ta sa ta kawo safa hannu ta sa ta sa safar kafa kuma ta wuce ba wanda ya isa ya taba ta kaga sanin abin da kake ciki a yau da sanin kuma yaya wasu suke ciki na kunci a yau shi zai sa sai ka iya yaba wa ni'imar don haka kaji hanyoyi biyu hanyar farko sanin abin da ya faru a baya hanya ta biyu kuma sanin me ake ciki a yanzu amma bari gaya muku hatta wannan waqi'un al-muhadir waqi'un al-hadir menene musulmi suke ciki a yau ko in ba kana samun mujalla tara da tasla alamin islami ba ko ba za ka san me ake ciki ba turawa ba sa ruwaitowa me musulmi suke ciki a yau na wahalhalu turawa ba sa faɗin wannan amma akwai mujalla tara da tasla alamin islami wadda duk shekara in naje Saudi Arabia ina tafiya ofishin su ina zuwa ina karbowa in ba haka ba ka bincika su akan ainihin intanet da ka rubuta da larabci kawai mujalla mujallatu mujallatu rabitatul alamin islami akan google ko akan wani search engine za ta ɗauko maka ita in ya so ma har inda adadi nan ba kaza za ka iya sawa in kuma kana so ka buɗe ne ka rinka ganin abubuwan a nan ne wajen 1982 ko 83 wannan mujallar ta ɗauko labarin abin da aka rinka wa musulmi a ƙasar bama ƙasar bama dai da kake jin ana cewa ƙasar bama menene aka rinka wa musulmi a wannan lokaci ƙasar dai dama tukuna sun yi tabanni ne wato officially a gwamnatance to bautar gunki shine addinin da aka yarda da shi amma kirista za a kyale shi ba komai amma ba a yarda a yi musulunci ba amma za ka bautar gunki shine madalla abin da aka yarda da shi amma an za ka yi kiristanci to ba komai amma musulmi to sai a kama shi a yanka shi a kan gunkin gidansu gunkin ya sha jini mujallar rabitatul alamin islami har yanzu tana nan akan intanet har da hoton waɗanda aka yanka akan gumakan duka sai da suka sassa ka je ka rubuta wancan a yadda na gaya ma a intanet shikenan da sarki sahadi ya gani a lokacin shine sai ce to yanzu waɗannan mutane duk duniya ba su da gata ke tun da ƙasar ku ce a garin ku ne ko kun fahimta jama'a yan uwanka ne za su kama ka su kai ka wurin sarkin tsafi a je a yanka ka a kan gunki to waye kake da gata dama an kashe ka yan uwanka ne ke magana to yan uwanka ne suka je suka kai ka a yanka ka sai sarki sahar ya zauna da shi da mutanen shi sai suka yi shawara cewa to abin da za a yanzu waɗannan mutane tun da ba su da gata to sai mu musulmi za a je a kwaso su naka zuwa kwaso sai a zo a share musu anguwa sai a ba su dama su zauna a ƙasar saudi arabia su ba 'yan ƙasa ba ne amma kuma su ba baƙi ba ne sai aka ƙirƙiro musu da wata irin visa ma'ana wani irin izinin zama su dai ba 'yan ƙasa ba ne ba su da tabi'iyya ba su da nationality su kuma ba iƙama suke da ita ba residence permit amma an yi musu tsaka-tsaki ne shi ne aka je aka share wani gaban dutse a nakasa shikenan sai aka zuba su yanzu za ka je ka gansu su ne tattaruwa a nan haka daga ƙasar bama to asalin fitintinin da suka rinka fama da shi ke don haka za ka ga daga wannan lokaci 1983 zuwa yanzu za ka ga har sun haifi 'ya'ya yanzu 'ya'yansu sun yi manya-manya a nan ƙasa aka haife su wani kana hira da shi sai ce shi ma yadda ka faɗi labarin haka ya ji baban shi yana faɗi shi ma bai taɓa gani ba don shi a nan maka aka haife shi to kun ga irin wannan labaran ba za ka gani a CNN ba ba za ka gani a jaridar telegram ba ta america duk ba za su ruwaito ba saboda musulmi akewa amma in musulmi ya gaurawa wani mari to shi kenan yanzu duk za a ɗauko labari ya ce ya yi ta'addanci ya so ya kashe ta ne ma hannun shi bai isa kai ba sai ya mari Allah ya kyauta saniyan fa'ida ta biyu da za mu ɗauka a wannan darasi innal hayatar duniya ita rayuwar duniya jama'a laysat mi'yar li makanati shakhs ba ita ce ma'auni ba mi'yar shine ma'auni skeli rayuwar duniya ba ita ce skeli ba ba ita ce abin awo ba li makanati shakhs inda Allah subhanahu wa ta'ala wadda da haka za a iya gane matsayin mutum a wurin Allah maɗaukakin sarki ma'ana dan kaga mutum da katon gida da katuwar mota yana da kuɗi da yawa yana da mulki wannan ba shine ma'auni a wurin Allah cewa babban mutum bane faqad yu'zi shakhs malam yace takan iya yiwuwa a cutar da mutum wa yuhan a wulakanta shi wa yudrabu abgai wa huwa salihun taqiyun a halin mutumin kirki ne mai tsoron Allah gashi an yi wa annabi an yi wa annabawa an yi wa salihai kaga ana dukan mutum ana wulakanta shi ana cin zarafin shi kar ka ɗauka wannan dalili ne na cewa wulakantacce ne wa kad yukramu ta iya yiwa kaga ana girmama mutum wa yurfa darajatuhu ana ɗaga darajar shi wa huwa shaqiyyun a halin matsiyaci ne bal hallakakke ne wato batacce ne halikun kuma hallakakke ne abinda mala yake nuna maka daga cikin wannan darasin shine mutanen nan da aka rinka wulakantawa su ne na Allah a wannan lokacin su ne bayan Allah su ne waɗanda Allah yadda da su amma kai in ka je ka ga ana wulakanta su sai ka ɗauka waɗannan kaskantattu ne to abin da ake ce maka a yau kar ka ga mutum da tsohuwar riga ko da tsohon keke ko a gidan haya ko ka gan shi da ƙyar yake cin abinci ka ɗauka cewa wannan wulakantacce ne domin ka ɗauki haka to haka su Bilal suke a wancan lokacin haka su Ammar suke a wancan lokacin amma kun ga yanzu rayuwa irin ta madda wato rayuwa irin ta mata wato kawai mutane sun zama materialistic duniya kawai kuɗi kawai to yanzu in kana da wannan an fi ganin darajarka ko kun fahimta ko kuma ma kai kaɗai ake ganin daraja sai ka duba a yau mun shiga wata fitina uban da ya haife ka baya alfahari da kai yana nuna ka ga jama'a sai in kana da kuɗi ɗan da ka haifa a yau baya haɗa adireshin shi da kai sai in kana da kuɗi idan kuskure ya faru gare ka a rayuwa irin ta yau nake nufin kuskure ka je ka auri 'yar mai kuɗi har aka kai ka haifi ɗaya girma a halin gidan uwarsu akwai kuɗi kai kuma kana nan yadda kake to sai kaga duk sanda ya tashi zai sanya family name sai ya sa na can gidan ka duba da kyau ka gani dalili kuma shine kai baka da kuɗi waɗannan na daga cikin irin abubuwan da suke tursasa marasa imani sai mutum ya ce bari ya je ya nemi kuɗi ko ta yaya domin an waye gari yanzu a masallaci ana neman a mai da masallaci kamar coci kun san coci daga ina ka samo kuɗi za ka zo ka taimaka ba ruwansu zai zo ka taimaka kuma in ka taimaka daga ran nan za a baka high table kuma an zo sujuda ba za ka yi ba don kai babba ne kana kan tebur ba za ka yi sujuda ba kana high table don haka an zo sujuda kai ba za ka yi ba amma manyan talaka masu sadaka kwandalaye naira ɗari naira hamsin su sai su sujuda amma kai babban mutum ba za ka yi sujuda ba wannan labarin kafin in gani jama'a na taɓa jin shi bakin wani kirista nake mamaki an to masallacin juma ne suna tare da wani babban mutum sai ga shi wannan babban mutum ya fito a guje sun taho a makare da ya zo ya rasa inda zai yi sallah shi babban mutum a nan nan masallacin juma da masallacin gidan harun danja sai kawai sai ya faɗi a ƙasa ya sujuda ya arna ya rufe ba su da aka fito ya ce wai lafiya ya ga alhaji a ƙasa fa ya yi sujuda a ƙasa aka ce eh sallah ne aka yi ce amma ba za a ba shi wuri can ciki a kan da duma ba aka ce ya zo a makara alhaji ne fa aka ce sosai kuwa ya ce kai ya ce ai kama alhaji sun a cocin su ne ma ba zai sujuda ba gaba daya ina ka ba Allah kuɗi kuma kai mai sujuda sai a musulunci kai Allah kiyaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shine kun ga mutane galibi yanzu haka suke aunawa Allah ya kyauta salisan na uku anna Allah subhanahu wa ta'ala amma abin da nake so ku gane jama'a duk ka gama tara kudin ka gani ba za su biya maka bukata ba ko a nan duniya ku duba duk 'yan Najeriya da suke da rai da wayo da menene menene zuwa 1997-98-99 lokacin da ake cewa an kashe Abiola an kashe Kudurat an kashe wane ne Shehu yar Adua duk ba haka ake cewa ba waɗannan mutanen suna da kuɗi ko ba su da kuɗi kuɗinsu sun hana a kashe su kuɗinsu sun sa an nemo musu haƙƙinsu bayan an kashe su saboda wulakanci ka ji sai bayan shekara goma sha hudu yanzu ne ake neman ai convicting waɗanda ake cewa sun kashe kudura ɗin amma ina kuɗin suke ba irin kuɗin da su kurar da su abiola da su shehu yar aduwa ba su da shi amma kuɗin bai hana a kashe su ba da aka kashe su kuma kuɗin bai sa an kwato musu yanci ba to me amfanin kuɗin ke kaga kuɗin ba su yi amfani ba da ya kamata da aka kashe waɗannan irin manya-manyan mutane waɗanda idan da za a rinka jona naira da gam za a yi musu likafani da ita ba naira ba ko dala dala za a rinka jonawa za a yi musu likafani da ita kuma ba a san an taɓa komai ba amma ka gani don haka ya talaka sai ka kato da tsohuwar keke mutum ya to da katuwar mota ka kauce wai sai ka ce wai ai wallahi tallahi an kashe ni ya ga abin da za a yi yau ne za a yi ka ji waɗannan manyan an kashe su ba abin da aka yi balle kai wanda ko national population commission ba ta san da sunanka ba a lissafin najeriya babu kai kana ga manyan mutane waɗanda suke da kuɗin gashi an kashe su amma kuɗin ba su yi komai ba balle kai da aka kashe ka dangin kan suka je police station sai sun ba da naira hamsin an siyo full da za a ɗauki rahoto daga nan ma matsala ta faru ثالثا نؤك أن الله سبحانه وتعالى قادر على حماية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم kaga dai Allah yana da ikon ya tsare manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa man al mushrikina min isabatihi bi ayyi azab kuma Allah yana da iko ya hana mushrikai su cutar da annabi da kowace irin cutarwa wa himayati sahabati rasulihi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Allah yana da ikon ya tsare sahabban manzon Allah daga shan azaba ولكن في إصابتهم بالإيذاء يتحقق عدة أمور سيدي كما barin su da Allah ya ake cutar da su to wannan zai tabbatar da wasu al'amura min ha daga ciki alif rif'atu darajatihim wa ziyadati hasanatihim wa haffis sayyi'at Allah yana da iko ya kare annabi da sahabbai ko amma kuma Allah madaukakin sarki ya bar waɗannan sahabbai suka fuskanci wannan matsala Allah maɗaukakin sarki ya bar annabi ya sha wahala haka ne ko ba haka ba to abin da malam yake cewa haka da ta faru ba gazawa ce daga Allah ba a'a wata hikima ce ita wannan hikimar tana bayyana wajen ɗaga darajojinsu da kuma ƙara ladansu da kuma share zunubansu kaji hikima ta farko shi yasa a matsayinka na musulmi ko na malami ko na mai da'awa idan ka ga Allah maɗaukakin sarki ya bari har ka shiga wulaƙanci kar ka ɗauka Allah baya yi da kai abin da ake so shine sai kai ƙoƙarin wannan abu ya zama maka ibada kar ka nuna wa Allah gajan dangana kar ka faɗi munanan maganganu ga Allah sai kai istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka komar da al'amarinka ga Allah sai ka ga wannan abin kai ma ya zama maka ƙarin ɗaukakar daraja ya zama maka ziyada ƙarin samun lada sannan ya zama maka dalilin kankara zunubai ba na biyu anna hadha yusannu liman ba'dahum kaifiyatu muwajahatil iza'il badani wannan irin wahalhalu da Allah ya bar sahabbai suka sha Allah ya bar haka ne wallahu alam daga cikin hikimar don ya zama sunna ga waɗanda za su zo bayan sahabbai yaya za su fuskanci irin cutarwar da su ma za a yi musu ta jiki wa annal mu'mina kuma duk wani mumini ya san cewa yusabu za a iya ɗora mishi musiba wa yu'za kuma za a iya cutar da shi wa yudrabu kuma za a iya bugun shi wa mata asabahu zalika to duk sanda haka ta same shi wa tazakkara ya kuma tuno annar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama qad uziya ya tuno cewa ai manzo ma an cutar da shi wa uziya khiyaru sahaba zababbun sahabbai ma an cutar da zatul istiraha azumi irin na manzon Allah riga irin tashi tafiya irin tashi ka sanya turare ka sa zobe duka ba menene kwaikwayon annabi ne a cikin halin kwanciyar hankali ko to sai mala yace fa kazalika to haka kuma na ta'assabihi fi shidda haka za mu rinka kwaikwayon shi lokacin tsanani ya zo kada lokacin tsanani ya zo kuma mu fita daga cikin hankalinmu mu yi tunanin to a wannan irin halin yanzu babu yadda annabi yayi ko kun fahimta ma'ana in kana zaune a gida sai kai tunanin ya annabi yake yi to in kai tafiya kuma sai ka sake tunanin ya annabi yake in yayi tafiya in kana da lafiya sai kai tunanin ya annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam idan rashin lafiya ta kama ka sai kai tunanin ya ya yake yi amma kada ya zama kana kwaikwayon shi a halin zaman gida in kai tafiya kuma sai yadda ka ga dama kai kana da lafiya ka kwaikwaye shi baka da lafiya ka yi watsi da yadda yake yi a halin kana cikin kwanciyar hankali kana kwaikwayon sunna wata musiba ta faɗo maka kuma sai kuma ka manta cewa a wannan halin ya annabi yayi sallallahu alaihi wa sallama kun ga duk wani abu da zai samu musulmi har duniya ta tashi na alkhairi ko sharri sai da ya samu imma annabi da sahabbai ko kuma annabi shi kadai ko sahabbai sai wannan ya karantar da mu in haka ta faru ya za a yi a yanzu ko kun fahimta kana da ɗa ƙarami wanda ya shiga ranka wanda kake jarabar son shi sai ya kwanta ya rasu sai a ce maka annabi ma ya yi fama da irin wannan jarabawa ga ɗa ɗan ƙarami ibrahim annabi yana son shi kuma gashi ya kwanta ya rasu to da ya rasu yaya annabi ya yi sallallahu alaihi wa sallama hawa yake zuba mishi hawa yake zuba zuciyar tana cike da damuwa amma bakin kuma ya koma ga Allah ya ce alƙalbu yahzan wal ainu tadma wala naqulu illa ma yurdi rabbuna wa inna bi firakika ya ibrahim la mahzuni yace zuciya na cike da damuwa idanuwa na hawaye amma ba za mu yadda baki ya faɗi komai ba sai abin da ubangiji zai yarda da shi yace amma muna bakin cikin rabuwa da kai to kai yanzu sai matarka ta bugo maka waya sai ta ce maka ka ga yaron nan da aka haifa ya rasu kawai shikenan sai stroke ya kama ka hawan jini ya tashi shikenan sai a ji ka san kare ka samu shanyewar jiki ma'ana da annabi rasuwar ta samu haka yayi ba haka yayi ba shi yasa ibn al-qayyim a cikin littafin zabi ma'ad in ba na manta ba ya kawo kissar wani wai shi arifi ne billahi wai shi masanin Allah ne da aka zo aka ce mishi ɗan shi ya rasu sai ya fara kyalkyala dariya yana tsalle yana murna saboda wai ya nuna wa Allah cikakkiyar yarda sai ibn al-qayyim yake cewa a'a fa inna khairal hadi hadi muhammad mafi alherin shari'a ita ce ta annabi annabi ba tsalle da ba munnaye ba ya kuma fi ka nuna yarda ga Allah ashe nuna yarda ga Allah din shine ka biya ya annabi yayi kar kai kuka kai birgima kar ka nuna rashin damuwa za ka nuna damuwa ta zuci fuskarka za ta bayyana amma ba za ka ɗibi ƙasa ka watsa a jikinka ka sa a yi maka ƙwaryen molo a zo a shafa maka za'afaran a ka kana yawo ga kanan kamar wani sarkin tsafi a ce me a ce ai dan shi ne ya mutu a ce o o to to ka saba kuma ana ko kun fahimta jama'a saboda haka duk halin da ya same ka sai ka dubi yaya ne wannan hali ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kaga wannan ya zama karantarwa ke sallallahu alaihi wa alihi sallam malam yake cewa rabi'an na hudu anna libtila'a bi hadhihi shada'id jarabawa ta hanyar irin waɗannan tsanani an taje iddata umurin sun haifar da al'amura masu yawa irin wannan jarabawa da annabi ya samu da sahabbai sun haifar da darussa masu yawa waɗanda ga su kama haka alifin na farko ya tamayyazu al-khabith min at-tayyib daga nan ne za a gane wane ne na banza wane ne na gari wani da an gaura mishi mali shikenan daga ran nan ya ba addini wani ana kwata matar shi wani ana ba shi notice a gidan haya wani ana cewa za a yi mishi za a kore shi daga aiki shikenan sai ce a me zafi addini eh to ya bari wanne kuke so a yi ku faɗa kawai shikenan yayi ce me zafi to irin wannan jarabawar za ta sa iya gane wane ne nagari wane ne wanda ba nagari ba fa da'iful imani wanda yake da raunin imani la ya tahammalu ba zai iya daukar irin waɗannan jarabawa ba dan haka fala yu'minu ibtida'an tun farko ma sai kaga ya kasa yin imani aw idza amana ko kuma in yi imani lam yatahammal al-istimrar ba zai iya ci gaba ba wa indaha yatamayyazu al-mu'minu as-sadiq fi imanihi to a lokacin irin wannan jarabawar ce mumini da ke da gaskiya a wajen imanin shi yake bambanta daga wanda yake ba haka ba walidhalika lam yadhhar fi makka munafiquna abadan dan haka a makka har abada ba a taba ganin munafikai sun bayyana ba don sai da kwanciyar hankali yake munafunci a makka ɗayan hanya biyu ne in ma imani in ma kafirci karara amma a madina da har ake da sararin da za a zo a bauta wa Allah cikin kwanciyar hankali nan ne wani zai zo shi ba da gaske yake yi ba yana bin ku yana bin ku yana taɗiye ku amma a makka idan ka shiga cikin musulmi ko da wasa kake su abu jahal dukan tsaya za su yi maka to waye zai yadda ba da gaske yake bai ci duka to don haka ba wanda ya munafunci a maka munafukai ba su bayyana ba ina fata an gane wannan malam yace amma fil madina amma a madina lamma zahaba al-iza'u yayin da cutarwar ta tafi albadini ta jika kasuran nifaq sai munafunci yayi yawa wa sara yadkhulu fi hadha ad-din zahiran man yabhasu an maslahatin dunyawiyya sai ya zama wannan addini waɗanda ke neman bukatu irin na duniya suna shiga cikin shi kamar su su wannan ainihin wato shi ra'asul munafiki eh ibn salul ibn salul asali ana dab da za a nada mishi sarauta ne a madina sai kuma musulunci ya zo sai annabi ya dawo ya hijira sai mai waɗannan ƙabilu ausu da khazraj suka ce to yaushe za su zaɓi wani sarkin gargajiya ga shugaba ya zo musu daga wurin Allah madaukakin sarki to sai ibn salul ya ga cewa yanzu in ya kafirce wa addinin nan ya koma gefe guda ba zai iya nasara ba na haka sai dawo ya shigo cikin addini to da ya shigo cikin addinin kaga anan maslaha ce ya shigo ne don ya rinka kawo matsala na haka kullum ya kawo annabi matsala kai tsaye matan annabi sallallahu alaihi sallama sahabban annabi sallallahu alaihi sallama matan musulmi ne matsaloli ne a masallaci ya zo ya kawo jita-jita ne a rikita musulmi to haka a wannan lokacin munafunci ya bayyana don in ka shigo musuluncin ba wanda zai dake ka iya abin da makiyinka zai maka shine ba yahude ne ya ganka ya harare ka su je su yi taro za su kulla muku kaza za su kulla muku kaza amma ba za su iya matsowa kusa ba to amma a makafa za a rinka bin ku har cikin gidajen ku ana kama ku ana dukan ku dan haka ba wanda ya yadda cewa ba da gaske ike ba kuma ya zo ya sha dukan banza ko kun fahimta jama'a haka za ka ga al'amari a yanzu duk lokacin da yanzu muke zaune nan cikin kwanciyar hankali za ka ga kowa zai iya tahowa lokacin da wata rikita rikita ta faru kuma fa za ka ga duk wanda ba da gaske yake ba za ka neme shi ka rasa haka ne to duk wannan darasi ne Allah madaukakin sarki ke koya mana a cikin rayuwar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'un nabiyu أن إيذاء الكفار للمؤمنين يحقق عكس مرادهم فهو يجعل الإيمان ينتشر ومن أمثلة ذلك malam yake cewa ka tabbatar da cewa cutarwar da kafirai suke wa muminai din nan yana tabbatar da akasin manufarsu su abin da suke tunani a manufarsu ita ce ne idan suna cutar da musulmi musulunci zai daina yaduwa idan suna cutar da musulmi za a daina shiga musulunci za a rinka fita ko to sai malam ya ce abin mamaki kuma akasin abin da suke fata shi yake faruwa fa huwa yaj'alul imana yantashiru wannan cutarwa sai ta sa imani ya rinka yaduwa wa min amsilati zalika na daga cikin misalan haka awwalan na farko idza usahaba ja'alahum yuhajiruna ila al-habasha cutar da sahabbai da aka yi shi ya ja sahabbai suka yi hijira zuwa ga habasha fa wasala dinu ila tilkal biqa sai ga addini ya isa zuwa wannan wurin wanda da da suka fara ba a yi musu haka ba ba ƙarshen ta addinin ba zai kai wannan wurin ba a wannan lokacin kun fahimta jama'a ku ɗauki kyakkyawan misalin abin da ya same mu a tudun wada masallaci ne ɗan ƙarami bai wuce ci mutum talatin ba aka je aka haɗu da sarakunan gargajiya da ƙungiya kaza da ɗariƙa kaza da mutanen gari kaza da zaune gari banza duk aka haɗu sai aka je aka yi makirci akan a rufe masallacin wannan makircin da aka yi na a rufe masallacin da a iya ɗan wannan tsukin ne kawai ake ganin wasu 'yan ƙananan yara ne marasa aikin yi suka haɗu suke sallah wani mara aikin yi yake zuwa yake musu karatu da duk haka ake fassara don haka wucewa kawai ake ana dariya ana rufe masallacin nan to a wannan lokacin da ba a bi kuma irin karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba an ci rufe muku masallaci da sai ku ce to shikenan yanzu za ku yi yaƙi za ku yi jihadi da kuma shikenan sai a bi ku sai a bubbuge ku sai a ƙarar da ku sai muka fahimci a lokacin nan lokaci bai yi na a yi haka ba wato lokacin a yi bugi in buga fito na fito bai yi ba amma me ya za a lokacin sai a yi haƙuri da muka yi haƙuri har zuwa ake ana wa'azi ana cewa inda ga tsoro ba su je su buɗe masallacin mana to sai wawaye daga cikin musu kuma sai suna jin zafi wannan ita ce shamatatul a'ada a ce in ba ga tsoro bai kaza mana sai suka cewa wallahi mu kuma mu je mana mu je mana kai wasu har suka gaji suka watsar suka daina zuwa sallah wurin mu suka daina zuwa karatun mu dan me mu matsorata ne su kawai tunda ana gori to a je din mana a buga shikenan sai muka daga kafa aka ta mana dariya ana nan ana nan kawai sai ga wasu bayan Allah sai suka kawo makeken fili suka ce to sun ba waɗannan mutane shikenan sai zama yanzu kaf a yankin wurin kuma babu masallaci kamar wannan adadin mutanen da ke taruwa sun wuce yadda suke a da labarin inda ake jin da'awar a nan wurin ya wuce daga nan har wasu fa gaba ɗaya ba su san cewa ni ɗinnan da ke magana ba a nan nake ba in na ce ina ginin masallaci ina ginin makaranta sai ce ai ran nan mun wuce a tudun wada sai in ce ba a tudun wada bane ce a ba a tudun wada bane da kuke wazi sai in ce a ni ma nan dan cirani ne zuwa nake yi ina mamaki dan nan ne suke jin labari kawai mun haɗu da wani ayola tun ma lokacin ana rumfa kwano ya ce ni ba abin da nake so sai in zo markazu salafiya din sai ce musu arishin ka arishi musa kun za annabi musa da suka tashi masallaci da Allah yake cewa waje alu menene buyutakum qiblatan da suka tashi rumfuna ne suka yi nan suke sallah shine da aka tashi za a gina annabi masallaci a Madina sai ya ce bal arishan ka arishi musa ku yi mini yan rumfa kamar ta annabi musa na ce musu rumfa kwano ce wani ya ce kai malam ai in na ji a kaset ka ce nan ba kaza markazin salafiya yake sai ji kaina ya faɗi sai mushirin fa kwano ce amma kaga sai Allah ya karrama abin a cikin zukata labarin sai ya je ko ina wannan abin da suka yi shine ya yada abin ya kai ga ko ina da matasa ne suka taso ana ganin su ba su wuce a sa baki a hure su ba yanzu kuma sai al'amarin ya karfi to haka al'amarin yake da gwargwadon cutarwar da makiyanku suke muku da gwargwadon yadda labarinku yake kaiwa wani lokaci su za su je su ɗauki kafet sai su ce ya yi wa'azi ya ce kaza 1997 abin da ya faru kenan ko 96 ina lecture a nan abu congo akan duniyar aljanu da shaidanu sai wasu 'yan tsubbu saboda lokacin laccar dama tun da zan fara ta na ce to za a samu crisis a garin nan fa aljanu al'amari zai fara rikice musu tsakaninsu da bokaye to sai aka samu wasu 'yan tsubbu sai suka ɗibi wasu kasusuwa sai suka kai wa sarkin gari cewa ai ga wani ya zo yana ta zagin malaman gari a kai mishi kaset ɗin bidiyo da sarki ya sa kaset sai ga a'a baya da wannan mutumin da yake lecture su waye a zazzaune aka ce a lecturori ne na ABU ya ce a'a dukkan su lecturorin nan ba su ji ana zagin malamai ba sai ku da ba ku je gurin ba ku ba ku je gurin ba kun ji ana zagi su ga lecturori ne doctor wane professor wane suna zaune a bayan shi yana zagin malamai su professors ba su ji ba sai ku to ba nan ba a cikin wannan karatu da ake yi sai shi wannan sarki da aka kaiwa sai ya ji an tattauna wata matsala sai ya ji ta yi daidai da yashi tana fama da wannan matsala kuma an ce ga yadda ake magani shi kenan kawai zai haɗo yashi da fadawa aka zo a kawo ta Allah cikin ikon shi kuma aka yi addu'a ya amsa duk waɗannan abubuwan ba mu sani ba sufa da wannan da suka zo godiya da buhunan gero da buhunan dawa da masara da wake da shinkafa da kuɗi lokacin dubu biyu ce gashi mai martaba ya gaida malam bayan gaisuwa ya ce gashi Allah ya ƙara girman makaranta muka ce amin kaga addu'a ce ma ta karbu da muna da ɗan aji ɗaya yanzu ya zama azuzuwa na ce a ai mai martaba uban kowa ne don haka a maiwa da mai martaba wannan alheri a ce mun gode mun gode shikenan goma a to shikenan aka addu'a suka tashi a shahid yanzu su suka kai labarin kafin wannan lokacin shi sarkin ya ce bai taba jin labarin mu ba sai ka duba 1996 mun fara da'awar 1980 shekara goma sha shida muna yi shi sarkin bai sani ba makiyanmu ne suka je suka kai mai kasar hafada haka aka yi a wata katuwar fada nan ma mun tattauna wata matsala game da tsafi da wasu sarakuna suke yi sai wani malami a garin ana so a haɗa shi da mai sarautar sai aka samu shi yake sa kasar ɗin sai aka je aka yi kofin kasar ɗin shi ma na bidiyo lokacin sai aka je sai aka yi wata hikima ta makirci sai aka ba 'yar sarki kasar ɗin gashi kasar ɗin wa'azi ne kije kije makirci ne aka yi suka zo suka sa kasar suka danna suna ji sun ɗauka mai martaba bayan nan ashe yana sama ya leƙo sun sa suna ta gani da aka yi marmada aka kashe sokin sai ce ku bar abin ku kalla duk na ji abin shikenan da ya fito gari ya waye sai na magana da fadawa jiya fa ya ji wani kasar na wa'azi a gidan nan kuma hankalin shi ya tashi sai sarkin fada ya ce malam buhari ne ya kawo shi yake yada shi a garin nan malam buhari ne shi abin da yake fahimta ziga ce shi kuma sarki ya ji wa'azi ne gaban shi ya fadi sai shi ya ce to aje a nemo malam buhari ai ku a guje aka je aka tawo to mai martaba ya ce ka zo shi ke na ya zo sai aka tashe su to ku ku tashi ku tashi sai ka sa labule malam buhari an ce kai ka zo da kasa din nan yake yi to wannan malami na ka ina za ka samo mana shi ce dan duk abin da ya faɗa wallahi kamar da gidan nan yake malam buhari ko ya taso ya gaya min nace mu je muka tafi muka je muka zauna ya ce idan ba don lalacewa ba da muka yi ya ce ka ganni 1975 na gama masters dina a america international relations 1975 ya gama digirin shi na biyu a america akan international relations ya ce amma sai muka dawo muka bi wannan shirme ya ce mu ba mu bukatar waɗannan aljanu da waɗannan tsafe-tsafe iyayenmu ne suka kawo su mu kuma ba ma bukatar su to mun ji wa'azi amma gaskiya imaninmu bai kai kayan nan na tsafin nan mu fitar da su daga gidan nan ba shine muka kira ku ku zo ku jawo ayoyin Allah ku fitar mana da kayan nan muka ce to madalla sai malam buhari ya ce eh tafi kayo alwala a a yau lokacin sai da dafa'i ina fata an gane tsafi ne na fiye da shekara ɗaruruka billahi lazi hadda busasshiyar gawa hanged busasshiyar gawa an kyafe ta ana tsafi da ita aka rinka kwashewa layu ne ƙaho ne na gada haure ne na giwa ɗaki guda ka fitar aka ja ka tattara aka ƙona gawa aka ja ka haƙa rami aka rufe sai to sai a taimaka mana da addu'o'i shine muka samu muka haɗa musu littafi irin na hisunan musulun ga larabci ga fassara turanci tun da ɗan boko ne 1975 to yana da masters from the united states of america ba abu ba ba sokoto ba ina america gaba ɗaya wurin turawa amma ka dawo ka shiga cikin wannan guru da laya da kambu to abin da nake son nuna mana kun ga wanda ya kai wannan kasar ɗin ya kai ne da nufin ziga to amma yanzu hatta masallacin fadar sarkin yanzu idan ba malam buharin can ba sai jama'a shi su ne kawai aka yarda su yi wa'azi a wuri sakamakon wannan abu su kadai aka yarda su yi wa'azi sai waɗancan ba kwa gaya mana gaskiya to haka al'amarin yake shi yasa duk lokacin da ka ji ane maka makirci ba munna za ka yi ba amma za ka yi tunanin to wani mataki za ka ɗauka daga cikin matakin shine malam ya gaya mana ka rinka tasbihi ka rinka tsayawa ga Allah kana ibadoji to sai ka ga Allah ya kare ka sannan duk abin da ya faru ka bari tukuna ka fahimci ina ce alƙiblar su sai ka san cewa to menene ya kamata a yi kar kai saurin gaggawa to sai ka ga kana ta rugurguza makircin su sai ka kana ta rugurguza makircin su Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun dai ji irin wannan abu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fuskanta amma sai waye gari sai ya zama alkhairi cutarwar gashi sai ta kai addinin musulunci zuwa ga kasar habasha ita ce kasar ethiopia a yanzu da eritrea da wani yanki na somalia don in an ce habasha a wancan lokacin duk ya yi kamarin waɗannan yankunan saniyan na biyu kana tufail ibn amr ad-dawsi rajulan sha'iran sharifan faqadima makka wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biha wa kana kuffaru quraishin يحذرون كل قادم من الاستماع إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون إنه ساحر فرق بين الرجل وأبيه والرجل وأخيه والرجل وزوجته فحذروا الطفيل من الاستماع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطفيل فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت على ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه فغدوت إلى المسجد وقد حشوت أذني قطنا فغدوت يوما إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم يصلي إلى الكعبة فقمت قريبا منه فسمعت كلاما حسنا فقلت في نفسي إن لرجل إني لرجل لديب شاعر فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فمكثت حتى انصرف إلى بيته حتى إذا دخل دخلت معه فقلت يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذا فأرد علي أمرك فأرد علي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام وتلا عليه القرآن فأسلمت وشهدت شهادة الحق الله أكبر جماعة كنجي إروانا نجي تجيتر إتتكي سندي للسلسلة مسلمت ونمتم wanda shi kuma wannan mutumin da ya koma garinsa sai ya zama mai wa'azi sakamakon haka abu huraira ya musulunta ma'ana wannan tarihin na yau shine zai kai ka ga tarihin musulunta abu huraira don abu huraira bai taba zuwa makka ba bai taba zuwa madina ba yana can badause ne yana can a yaman din ma ƙauye yake to sai aka samu wani dattijan mawaƙi mai suna tufailu dan amr shine ce kana tufailu ibn amr ad-dausi Tufailu ɗan Amr Addaus ya kasance rajulan sha'iran mutum ne mawaƙi sharifan babban mutum kuma mai daraja ba ƙaramin mutum ba fa kadima makka sai ya iso makka wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama biha manzon Allah a lokacin yana zaune a makka wa kana kuffaru quraishin kafiran quraisha kuma sun kasance yuhadhiruna kulla qadimin suna tsoratar haka zaka karanta ba yahzaruna ba yuhadhiruna suna tsoratar da kulla qadimin min al-istima'i ila ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya iso abu na farko sai su ce to kai a hankali akwai wani da aljanu suka taba shi ya samu tabuwar hankali yana maganganu ka yi a hankali ka doka kunnanka yawa muna gaya maka wannan ne don kanka kwashi fitina ka kai mutanenka a ce daga makka ne wa na sai su ce innahu sahirun dan sihiri ne matsafi ne tsubbu yake yi farraka bainar rajula a bainar rajuli wa abihi ya raba tsakanin mutum da uban shi war rajuli wa akhihi ya raba tsakanin mutum da dan uwan shi والرجل وزوجته ya raba tsakanin mutum da matar shi fa hazzaru tufail sai suka tsoratar da tufail min al-istima'i ila rasul sallallahu alaihi wasallam daga sauraron ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala tufail sai tufail yace fa wallahi na rantse da Allah ma zalu bi basu gushe ba suna ta tsoratar da ni hatta ajma'atu har sai da na gamsu na haɗu ala Allah asma'a shay'an Allah asma'a minhu shay'an akan cewa yanzu na gamsu ba zan saurari komai ba daga annabi wala ukallimuhu ba ma zan yi magana da shi ba wato sun yi min famfo sun ziga ni sun ziga ni naji na ɗauka ne alkawarin ba zan saurare shi ba ba zan yi magana da shi ba fagadautu ilal masjid sai ne sammako masallacin ka'aba wa qad hashawtu udhni qutnan na cike kunnuwa na da auduga din na tattosa auduga ko ina na dode kaga wannan da gaske yake yi auduga ya samu ya cucusa a kunnuwan shi dan ma ko da kuskure kada wata magana ta shigo yace to fa kuntu qariban minhu haka ne fagadautu yawman ila almasjid shikenan sai ne sammako wata rana zuwa ga masallaci fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qa'imun yusalli ila alka'aba sai ga manzon Allah yana kallon Ka'aba yana sallah fa kuntu sai na ainihin wato tsayu قريبا منه كسدشي فسمعت كلاما حسنا نجم غنغنو ما سدادي فقلت في نفسي سينتي إني لرجل لبيب yo ai ni mai hankali ne ni mai hankali ne kun ga ya fara tawaye ni mai hankali ne ya wani zai wasa da hankali na sha'irun ni da nake mawaki yo ni za a gaya wa magana fa ma yamna'uni an asma'a min hadha ar-rajul ma ya ƙulu me zai hana in saurari abin da mutumin nan yake cewa mana don me kawai wani zai ce mini kada in ji kuma in zauna kada in ji ya kamata in ji da kaina famakastu sai na zauna hattan sarafa ila baitihi har sai da mutumin nan ya juya ya tafi gidan shi hatta idza dakhala dakhaltu ma'ahu yana shiga gidan shi ne ma sai na bi shi muka shiga tare fa qultu sai na ce ya muhammad ya kai muhammad inna qaumaka qalu li kaza wa kaza danginka Qurayshawa su suka ce min kaza da kaza fa'arid alayya amrak kai mini bayanin al'amarinka fa'arada alayya rasul sallallahu alaihi wa sallam al-islam sai manzon Allah ya mini bayani dangane da addinin musulunci watala alaihi al-qur'an manzon Allah ya karanta mishi al-qur'ani yace fa aslamtu sai na musulunta wa shahidtu shahadatal haqq na kuma shaida la ilaha illallah shaida ce ta gaskiya na imani da ita jama'a yanzu kun ji wannan garin ne ya musulunta ko kun fahimta garin tare shi da aka yi la tasma'u li hadha alquran kar ku saurari alqur'ani in yana karatu kar ku saurara kar ku kaza kar sakamakon haka wannan mutumin sai ya amfani da simple philosophical approach shine ne ya ina da hankali wani kawai zai gaya min magana ni ba zan yarda in ji da kaina ba ya kamata in ji da kaina ya kai za ka ji abu kai ka ji ka san bata ne banni in ji mana in ƙara jin batar amma sai ka ce a a to yanzu ka rena hankali na kenan ni in na ji zan bata sai in kai ka ji min sai amfani da wannan haka kai ma ya kamata yanzu duk lokacin da aka ce maka kaka saurari kaza kar ka ji kaza kar kai kaza kar kai kaza ba haka ya kamata ba kamata yi kai ka ce bari mu je mu je Allah ya ji ɗan Khalifa Baba Ahmad wani babban ɗan jarida ne ɗan garin nan ne amma mazaunin Kaduna ya rasu Allah ya gafarta mishi jita-jita ce yawa a kaina ni ɗin nan da ke magana albani na zaria sai ce to amma mu a aikin mu yan jarida shine duk inda muka ji jita-jita ta yi yawa nan ne ma muke zuwa mu ji gaskiya mu zo mu gaya wa mutane aka ce in wallahi karkaje ya ce a'a ba kun ce a tudun wada yake wa'azi ba yace ce to ai tudun wadan nan nan ne anguwan mu ya za ku ce kada in je to shikenan wanne tudu wanne gangare sai aka zo ana wani program wannan program malamai ne ke zuwa su zauna su yi tarihi su yi fatawa su yi kaza kaza sai halifa ya kukan cewa to malamai ba sa zuwa yanzu in ya gayyace su ba sa zuwa sai wani cikin ɗalibanmu na darul hadisi a kaduna sai ya buga waya don sai da na samu kasa din an yi hira da wani ibrahim katsur ne wani tsohon rabran fada da ya musulunta a nan ne halifa yake wannan kukan malamai ba sa zuwa sai shi ibrahim sai ya buga waya allah ya ji kan shi ma ya rasu da ya buga waya sai ya ce to mu in za ka amince muna da malamin mu zai zo sai ce waye sai ce wani sai ce to madalla to da aka zo aka yi program kuma to ai kuma shi ke sai ce amma ba kai ne aka ce kaza aka ce kaza ba na ce to yanzu kai ne ka gani wa idanka kai ne ka ji wa kunnanka manta da abin da aka ce to abin da zai baka mamaki daga cikin waɗanda suka fi kowa zuwa suna tsoratar suna bashi labari game da ni munanan labarai ashe su ma ɗin faji suke yi akwai wani dattijo malam abdullahi garu ko yanzu kana yawa a kaduna za gan shi da vespa shi da tabarau da katon rawanin shi malam abdullahi garu za ka jana shek abdullahi garu kana jin shi a rediyon nagarta da sauransu shi din nan shi yakan je yana gaya wa halifa wasu maganganu a kaina amma shi ma fa bai san ba kuma shi ma gaya mishi aka yi to da aka yi hiran nan kuma sai ga garo ya zo da sassafe halifa ya zo yana ban labarin wani ya zo yana cewa to dole ne ka rinka ɗauko mana mutumin nan yana mana fassara hadisan nan don mun ji daɗi jiya shi kenan halifa ya nemi to wani shiri za mu rinka yi kaza kaza na ce a muna da shirye-shiryen mu gaba ɗaya dama ready shi kenan sai muka yi sponsorin ana sanya karatun sharhu sunna wanda muke amince a lokaci malam abdullahi garo yana da sharhu sunna in an fara a talbijin sai ya buɗe yana bi yana jin daɗi yana jin daɗi ran nan sai kudin mu suka ƙare a gidan talabijin ranar juma'a ake sa program sai ba a sa ba malam abdullahi ya gyara zama za a sa sai aka ce yau dai a yi haƙuri ba za a sa ba sai ɗauko bas ba shi a guje ya to gidan talbijin ya zo ya samu halifa ya jiran mishi kana faɗa da addinin musulunci ne to ta Allah ba taka ba ta Allah ba taka ba shine halifa ya bugo mu ya ce don Allah ka tattaro mana ka zuwa mu ba tsohon nan mu zauna lafiya yadda shi yake zuwa yana zagin ka nan yanzu kuma ya fahimta kuma abin ba dama to haka al'amarin yake haka al'amarin yake jama'a shi yasa sai kun yi haƙuri a ce muku kaza a ce muku kaza a ce muku kaza ko kun fahimta duk ana faɗi ne wai me don a rage yawanku don a tarwatsa muku jama'a to ku kuma kar ku yi reacting in the rough manner kar kar ku yi wasu munanan abubuwa kar ku faɗi munanan maganganu sai ku gaskata wa makiyanku abin da suka je suna faɗi jita-jita ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan kun ga dai gashi yanzu duk abin da suka faɗa wannan mawaƙi tufail sai zo ga aka sun haka ne na haka sai cira yanzu kaga ya cira auduga daga kunnen shi kuma Allah kiyaye malam yace fa kafaratu ilha'i quraish fi tashwishi hadha ad-din fi tashwihi hadha ad-din fa kafaratu ilha'i quraish ilha'i quraish إيه إيه إلحاحي إيه فكثرة إلحاح قريش في تشويه هذا الدين يوم ناتي ناتي منح منح شيني من ناتي إلحاح شيني ناتي يوم ناتي قريشاوة في تشويه هذا الدين وجروا wannan addini su yi distorted kun gane kafin saƙon ya zo ya zama distorted ya zama gurɓatacce yawan aikata haka da suke yi kanat sababan sai ya zama shine sababi fi hirsi tufai wajen kwaɗayin da tufail ya yi alal isma alal sama a wajen yin saurara summal iman sannan kuma wajen ya yi imani naci da suka yi mai karka saurara fa karka saurara sai wani ya ce ni da zan baka shawara ma ka samu auduga ka doda kunnanka sai ce haka ne sai wani ya fito da auduga ya ce ga ta ma ni na baka gudunmawa eh dan dai abin da gaske suke yi ina fata an gane ina tabbatar muku da annabi ya fara da'awa fa wasu sun daina aikin komai ne sun koma kawai su abin da suke kawo rudani kawai su zauna nan su yi tsegumi su je su zuga wannan su hada shi da uban shi wannan a hada ta da mijinta wannan a hada shi da kaza aikin su kenan sun suka zo suka zauna gindin su Abu Jahal sai a dan kawo dabino da ruwa ko dan nono a basu su sha suna yi wa gwamnatin su Abu Jahal aiki Allah ya kiyaye to jama'a za mu ainihin saurara a nan insha Allahu ta'ala kasantuwar yadda lokaci ya taho saboda gabar da za mu tashi wata doguwar gaba ce wadda ita ma tana buƙatar a tsaya a tattauna maganganu a kanta insha Allahu ta'ala shi ne zai zama darasinmu na gobe akan yadda za ka ji irin waɗannan al'amuran dangane da su Hamza da su Umar da makamantan waɗannan al'amura Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kullum dai abin da muke cewa shine Allah maɗaukakin sarki ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha واليوم الآخر وذكر الله كثيرا rayuwar annabi gaba ɗayanta abin koyi ce shi yasa karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sha bamban da karatun tarihin kowane irin mutum cikin bayin Allah shi karatun tarihin ibada ne fahimtar shi da aikata shi kuma nasara ce za ka ɗauki tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama in ka dube shi a matsayin manzo zai zama abin koyi in ka dube shi a matsayin miji zai zama abin koyi in ka dube shi a matsayin uba zai zama abin koyi idan ka dube shi a matsayin yaron attajira khadija da ta tura shi mata kasuwanci shi abin koyi ne to in ka zo ka dube shi a lokacin da aka fara cutar da shi da gori da ƙazafi da zagi shi abin koyi ne lokacin da aka kai ga duka da kora shi abin koyi ne in ka dubi yaya yake sanya tufafi ya yake cin abinci ya yake kwanciya ya yake shiga ban ɗaki yaya annabi yake kaza shi abin koyi ne sallallahu alaihi wa sallam babu wani bangare nashi wanda za ka yi koyi da shi kuskure ya same ka a rayuwa shi yasa kai tsaye Allah ya saki ba kaidi yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun koyi ga annabi abin kyau ne duk abin da ka kwaikwaya a ciki ba za ka taɓa dawowa kai nadama ba amma duk wani da ka rike shi kana kwaikwayon shi wata rana za ka zo kai nadama amma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama babu wanda zai nadama saboda ya bi shi to shine kuka ga hikimar sanya wannan littafi da karanta shi littafi ne wanda duk abin da ke cikin littattafan tarihi irin su sira ta ibnu hisham da irin su ashifa da sauransu yana cikin wannan littafin to kuma wannan littafin ya ne ƙoƙarin haɗa mana yaya tarihin yake da yadda rayuwarmu take a yanzu ko kun fahimta to waɗannan suna daga cikin abubuwan da ya kamata musulmi su gane wallahu alam daga cikin hikimomin malaman ƙasar hausa wajen yawaita karatun tarihin annabi sallallahu alaihi sallama da watan azumi shine saboda ya tabbata cewa cikin watan azumi ne aka fara saukar mishi da alƙur'ani ma'ana daga wannan wata ne ya zama babban abin koyi domin kafin a fara saukar mishi da alkur'ani to anan Allah bai dora mana koyi da shi ba amma daga saukar alkur'ani wanda ya faru a cikin watan ramadan mun karanto a wannan littafin to dalili ne akan sai ana karanta tarihin zukata suna haske ana kwaikwayon shi ana bibiyar shi sai kaga duk wanda yake kwaikwayon shi in Allah ya so ba za a taɓa samun penalty a rayuwar shi ba amma duk wanda ya kauce wa annabi sallallahu alaihi sallama da sakaci ne ko da gangan sai ka gan shi akalla yayi nadama shi sa mawaƙi ke cewa laqad tuftil ma'ahida kullaha wa sayyartu tarafi baina tilka al-ma'alimi falam ara ko faram falam ura illa wadi'an kaffa ha'iri wani malami ne ya ƙare rayuwar shi har ya kai wajen shekara saba'in da wani abu a duniya shine malam abdul karim shaharu satani mai littafin almilal wal nihal yace amma ga karatu yayi amma kuma kullum cikin rudani yake da taguni yace bai san me yasa haka ba sai wani ya bashi ansa gashi ya ce duk wata makaranta ya shiga duk wata institution ya je yayi karatun abubuwa da yawa amma kuma gashi nan cikin rudani sai wani malami ya bashi ansa yace la'allaka ahmalta tawafa bi ma'hadir rasuli wa man laqahu min kulli alimi ya ce mai yiwa duk makarantun da ka shiga duk kwasa-kwasai duk karatun da kai duk workshop da aka je ba a yi irin na annabi ba ne sallallahu alaihi wa sallam ya ce domin wanda ya irin na annabi ba zai nadama ba ba zai tsufa cikin takaici ba saboda haka hakikanin al'amari jama'a karatun nan da muke yi ba tarihi ne kaɗai muke karantawa ana jin shi kamar irin 'yan firamare ba ana karatu ne wanda ake son a ɗaura shi da rayuwanmu sai ka ga abubuwan nan da suka same shi da sahabbai in suka same mu yanzu ya zamu yi to bin wannan principle din bin waɗannan formulations din ka'idojin shi ne yake tabbatar da to shi kenan muna bin shi kenan sai kaga yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama an yi kokarin kawo rudani ga addinin amma rudanin ya faru bai faru ba mu ma haka amma an kuka ɗauki tunani irin naku ana kokarin a kawo rudani a kanku kuma sai ya tabbata cewa rudanin ne amma in kuka bi irin na annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kaga duk makircin da za a yi don a ce akwai rudani sai a zo a ce a'a babu rudani abin nan babu rudani to haka haka da'awar take a wannan lokacin da ake wa annabi sallallahu alaihi wa sallam haka yana da ikon da zai ce wa su abubakar da su habbab da su bilal ku ɗauko sanduna ku zo mu cinna wa garin nan wuta ku zo a yi kaza a yi kaza amma haka zai kai su ga kai labari zuwa yanzu ba zai kai su ba amma da suka yi haƙuri aka cutar da su ɗin daga baya sai gashi kuma Allah ya ba su nasara to don haka jama'a mu fahimta karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama babbar taska ce ake ballowa wadda yake za ta haskaka maka komai a rayuwa za ka iya samun kanka a cikin makaranta a wani hali na kunci a wurin aiki a gidan miji ne za ka samu kanka tare da wata mata butsararriya za ka samu kanka cikin wasu irin al'umma marasa natsuwa duk annabi sallallahu alaihi sallama ya samu kanshi a cikinsu kuma shi ne ake karanta mana da ya samu kanshi a cikinsu ya yayi rinƙayi cewa ya ai ta tada zaune tsaye ai ta buge-buge ai ta kaza don mutanen nan su gane cewa da gaske muke yi a'a in sun bullo da kaza shi kuma sai su ga yayi kaza in sun bullo da kaza sai su ga yayi kaza har sai da ta kai yahudawa mun karanta a duk abin da suka bullo da shi sai annabi sai ya biyo wata hanya yahudawa sai su zo majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda sahabbai mutanen madina ba qurayshawa bane ba qurayshawa bane amma larabawa ne to a irin dialect din sa irin lahajar su in ana karatu suna cewa ra'ina ra'ina a dan saurara a dan saurare mu fahimta a dan saurare mu fahimta to yahudawa kuma sai suka dauki wannan kalmar ra'ina din nan sai suka koma da ita yahudanci sai ta koma ru'una banza to in suka zo su kuma suna faɗin ra'ina da yaransu ya zama zagi don haka sahabbai mutanen madina suna cewa ra'ina a ɗan saurara mu fahimta a ɗan saurara sai annabi ya ɗan yi ƙasa ƙasa suna fahimta su kuma mutanen yahuda sai zo su ma suka zauna sai su rinka cewa ra'ina su kuma suna ce mishi banza sha sha sha don kalmar ɗaya ce amma wannan ga ma'anarta waccan ga ma'anarta sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna ku rinka cewa unzurna to daga yau to unzurna din shine kuma asalin ƙurayshanci shikenan ku rinka cewa haka to yanzu duk wanda aka je yana cewa ra'ina an gane wannan iri ne ba yahude ne to amma da a lokacin nan annabi ya ce to daga yau ku ku yi shiru a yi taro na sirri ku ku yi shiru duk wanda muka je ya ce ra'ina a makarantar nan ku ba shi kashi haka ne da haka ne mutane za su tunani amma sai annabi ya ce haka ba sai aka tona asirin su systematically in aka ji wani na cewa ra'ina an gane mugu ne ko kun fahimta to haka su bullo nan ya bullo nan to wannan shirya ce ta Allah to kai kuma in ka bi wannan shiryar Allah da ya turo shi to kai ba sai ka ga kai maganin kowane irin fitsararre ina yawan gaya mana maganan nan ana dafa mutum da ruwan sanyi ka zaunar da mutum a zaune cikin air condition kuna magana ga fanka amma kana magana yana zufa so ba sai lallai an yi kaza an yi kaza an yi kaza ne a'a so ya kamata al'umma mu su gane haka da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk